بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 24 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da sha biyu ga watan disamba 1998 الشيخ المحدث العلامة النهرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله يتي وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها من ذن الله إرادة أمينة الله ثبت غريشي ya kasance yana yin alkunuti a cikin salloli biyar baki ɗayansu idan ba manta ba muna ƙarƙashin faslin alkunutu fi salawatil khamsi lin nazila ma'ana yin alkunuti a cikin salloli biyar idan wata mas'ala wata bukata ta kama wata bala'i ko musiba ta sauka Allah ya kiyaye wannan hadisi kamar yadda muka karanta a jiya cewa al-Imam Abu Dawuda wa Sarraj wa Daraqutni sune suka fitar da shi bi sanadaini hasanaini da isnadai guda biyu masu kyau kyau dukkanin su biyu lakin nahu sai dai kuma kana la yaknitu fiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya yin alqunuti a cikin waɗannan salloli biyar illa idza da'a li qaumin sai in yana wa wasu mutane addu'a ta alkhairi Allah ya kubutar da su Allah ya taimake su au da'a ala qaumin ko kuma in yana yin wata mugunyar addu'a ga wasu ainihin miyagun mutane Allah ya ainihin hallaka su ko Allah ya la'ance su wannan ainihin hadisi ibn Khuzaima ne ya fitar da shi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin juz'in farko takadda ta 78 fuska ta biyu wal khatib da al-imam al-khatib al-baghdadi fi kitab al-qunut a cikin littafin shi mai suna kitab al-qunuti bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake mai inganci faruba ma qala to ga irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokacin yakan faɗa don kasancewa addu'ar alkunuti ba wai lafazi ɗaya ba ce, a gwargwadon irin yadda bukata ta kama haka ake yin ta. Shi yasa ba wai addu'a ɗaya ce za ka bi ka haddace ba, kana sa ran nan gaba za ka zama liman in ka haddace addu'a ɗaya ko hudu ba ɗaya shi kenan. Lallai ne sai ka koyi harshen larabci dole ne, yadda duk inda matsala ta kama za ka iya sarrafa harshenka ka yi addu'a gwargwadon wannan bukata. Qala wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka je na cewa Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salamat ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a Allahumma ashdud wata'ataka ala mudara waj'alha sinina ka sini yusufa Allahumma al'an lahyana wa ri'lan wa zakwana wa asiyata asatillaha wa rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi al-imamu Ahmad ya fitar da shi wal Bukhari Bukhari ma ya fitar da wannan hadisi wa ziyadatu li muslimin ƙarin da aka samu na cewa dinnan Allahumma la'an hayana wa ri'lan wa zakwana wa asiyata asatillah wa rasulahu zaka ga ya sa shi a cikin kausi to muslim ya ruwaito asalin hadisin kuma a cikin tashi riwayar ne aka samu wannan ƙari wato a cikin riwayar Bukhari da Ahmad to tun daga farkon addu'ar har zuwa waj'alha sinina ka sini yusufa iyakar nan ne kawai amma a cikin ziya a cikin riwa muslim sai aka samu wannan karin allahumma la'alla hayana har zuwa karshe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko fassarar ta shine allahumma anjil walid ibn al-walidi Allah ka kubutar da al-walid dan walid wanda yake ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafiran makka suka yi garkuwa da su suka tare su a garin makka suka hana su su yi hijira kuma suka tsare su suna cutar da su sai annabin ya ɗago daga ruku'u a raka a ƙarshe ta kowace sallah sai a ji shi yana cewa Allah ka kubutar da alwalidu dan walid wa salamat ibn hisham da salamatu dan hisham wa ayyash ibn abi rabi'a da ayyash dan abi rabi'a duk waɗannan cikin sahabbai suke musulmi ne Allahumma shdud wa ta'ataka Allah ka tsananta azabarka da narkonka ala mudara ka kabilan mudar waj'alha sinina Allah ka ɗora musu bala'in fari da wahala ka sini Yusufa kamar yadda ka ɗora mutanen zamanin annabi Yusufa Alƙur'ani ya ba mu labarin irin wahalar da Allah maɗaukakin sarki ya jarabci mutanen annabi Yusufa shekara bakwai ana fari to shine annabi yake musu addu'ar Allah ka ɗora musu fari kamar yadda ka ɗora wa mutanen ƙasar Masar a zamanin annabi Yusufa Allahumma la'an lahyana Allah ka tsine wa ƙabilan lahyana wa ri'lan Allah ka tsine wa ƙabilan ri'al wa zakwana Allah ka tsine wa ƙabilan zakwan wa asiyata da ƙabilan asiya duk baki ɗayansu asatillah wa rasulahu sun saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan alqunutun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan yanzu daga cikin abubuwan da muke fa'idanta a nan shine na farko akwai halacci da kuma sunnancin yin alkunuti a cikin salloli biyar idan bukata ta kama na biyu akwai halaccin ambata sunayen wasu daga cikin musulmi a roƙi Allah Allah ya kubutar da su ma'ana wannan ya halattar da ambata sunayen wasu ƙasashe kenan na musulmi kamar yanzu mu zo muna yin ainihin alkunuti mu rinka cewa Allahumma mansur busna Allah ka taimaki ƙasar Bosnia wal Jazair da Aljazair wato ƙasar Algeria wa Filistin da duk waɗannan ƙasashe mai ta musu addu'ar Allah ya taimake su. To kun ga jama'a inda shaidan ya ma mutane sharri kenan sai shaidan ya ainihin zaɓa wa mutane bid'a sai ya raba su da sunna. Yanzu hudubar juma'a da limamai suke saka irin waɗannan addu'o'i a ciki bid'a ne. ƙarshen hudu ba liman ya zo yana addu'a Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma kaza har imamu malik imamu darul hijira sai da ya ce haka bidi a duba littafin almadkhal na ibn al-hajj ba kyau yin addu'a a cikin hutuba gaba ɗaya sai dai hutuba ta istisqa'i ta roƙon ruwa wannan an samu cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka hatta imam malik ya ce bai halatta a saka wata addu'a a ciki ba to idan da bukata me za a yi kenan idan liman ya ɗago daga raka'a ƙarshe sallar juma'a la'asar azhar magariba isha sai ɗaga hannun shi yana wannan addu'a to bid'a ƙarin bid'a shine kuma wai ranar juma'a liman da ya hau minbari kafin a ce a fara hudubar sai liman ya ce ana fari jama'a kowa na ya mutu a karanta fatiha da kulhu wallahu kafa kaza ina bambancin ku da yan ɗariƙa kuma kenan ina bambanci da yan dariƙa ma'ana ba dariƙa kuma kenan addinin dariƙa kenan kuma ai ai kuma an koma baya ai kadiftaraina ala allahi alkadhiba in udna fi millatikum ai an ci baya kenan ma'ana wannan irin addu'a ba ita ce yan dariƙa suke yin sun idar da sallah su waiwayo a ce fatiha da kul huwallahu fatiha da kaza kowa aka tabbatar da cewa ba addini bane to ina ma'ana kuma ranar juma'a liman ya hau kan mimbari kuma sai a ce jama'a alhaji na ya rasu a karanta fatiha da kafa kaza a yi salati kafa kaza ma'ana addinin dariƙa kenan wannan ba addinin musulunci ba ne to kuma ina ma'ana a ce to kuma babu ruwa jama'a a karanta fatiha da kafa kaza a yi addu'a a aliman sai zo yana cikin hutubar juma'a sai ya ainihin ci gaba da addu'a ta roƙon ruwa babu laifi akan haka ko kuma a sa rana musamman a fita filin idi a tafi a yi sallah ta roƙon ruwa duk sunna ta tabbatar da haka ka karanta cikin sahihul bukhari jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa addinin musulunci fa kar ka taba tunanin cewa kashin wane ke da wari na wane bai da wari duk wanda ya bid'a fa ya aikata bid'a dan izala ne ko dan dariqa ne lallai ne sai an ji tsoron Allah bid'o'in da aka kyamata na yan dariqa kar fa a zo ana maimaitawa mutane irin su ko kuma waɗanda suka fi su sharri kuma a ce a gusar da su kuma a zo a ce za a sake maimaita irin faɗan da aka yi da 'yan ɗarika domin galibi mutum in ya bid'a duk yadda za ka yi ƙoƙarin shawo kan shi ko kuma sai ya ƙoƙarin gyara ta saboda haka lallai idan akwai bukata an kame mana wasu musulmi namu an yi mana wata mas'ala wadda yake ta cutar da addinin mu ko tana cutar da addinin mu ko rayuwar mu to idan muka ɗago daga raka'a ƙarshe ta kowace sallah liman sai ya ɗaga hannu yana addu'a a bayyane da larabci mamu a bayyane suna yin amin amin yana faɗe suna amin yana faɗe suna amin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'a sai a raya wannan surutu da za su je su ta yi da raddi ku rabu da su wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan murshida idan Allah ya riga ya saka mutum a hanyar bata kuma shikenan duk yadda za ka yi duk inda ya gawa in ya rau sabilar rushidi la yattakhidhuhu sabila duk gaskiya in sun gani ba za su dauka ba in ba haka ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan to dan me kuma za a ji a dauko wani addini daban a zo ana aikata mutane shi a masallatan ahli sunna kuma ai kamar yadda ibn mas'udin yake cewa yace wallahi iyalan gidan mas'udu sun waye gari sun fi karfin su wa Allah shirka ya kamata a ce yanzu mu ce da izinin Allah mu kam mun fi ƙarfi mun wuce mu dawo kuma muna bid'a saboda mun ci gaba a ce ka zama ahlus sunna kuma ka dawo kana bid'a ina ma'ana gwamma ma ka mutu kafin haka kamar yadda ainihin maryamu take cewa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya tace ina ma kafin in aikata wannan abun kunya a ce na mutu an manta da ni ma gaba ɗaya ba a san da ni ba a tuna da ni ma'ana a ce kuma bayan mutane sun ci gaba suna aikata sunna kuma su dawo masallatan suna aikata bid'a to lallai dai sai a dubi abin da yake sunna aikata abin duk da yake bid'a ce sai a guje ta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan ma'ana kaga wannan ya nuna halaccin a ambaci sunayen waɗannan ainihin musulmi ana roƙon Allah ya taimake su sa'annan kuma da halaccin a kirayi sunayen kafirai ko ƙabilun kafirai a ce Allah ya la'anci Amerikawa da Rasha da Faransa da mutanen ainihin wato katafawa da duk waɗannan Allah ka saukan musu da balbalin bala'i duk a sallah a faɗi haka ya halatta don gashi manzo Allah duk yana yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka babu wani abu naka sai kawai ka yi abin da shari'a ta tabbatar da shi surutu kuma ko kai aiki da sunna ko ba kai aiki da sunna ba dama suna yin surutu dan bid'a baka iya maganin bakin shi shi kullun shubuha yake gani kullun kamar kuda ne duk yadda ka sa hula mai kyau ka sanya riga mai kyau ka kawo turare ka sa duk bai ga inda zai tsaya ya makale ba sai in kana tafiya ka taka kashi a karkashin kafarka nan ne ya ga inda zai tsaya duk wannan turare tun daga sama har kasa bai ga wurin tsaya ba sai kashin can na kasa shi abin da ya gani kenan shubuha kenan da ya gani Allah ya kiyaye to haka kuma ake karanta waɗannan irin ainihin wurare Allahumma anji wannan kalima anji ake karanta ta saboda ainihin wato alhamza ce a wurin saboda daga anja ne shine asalinta wannan ainihin hamzatul qati ce amma bayan haka sauran hamzat din dukkan su hamzatul wasl ce Allahumma shdud kaka ce Allahumma ushdud sannan Hausa ce Allahumma shdud sai ka kade alif din wannan alu da taɗi kenan mun fahimci wannan Allahumma shdud saboda asalin shi shadda ne ma'ana sulasi ne sulasi kuwa idan ya koma ya zama ainihin fi'lu amrin idan alhamza shi ta bayyana sai ya zama ainihin hamzatul wasli dan haka sai ka ce Allahumma shdud haka can kuma waj'alha kaka ce wa ij'alha waj'alha sai ka kade alif din haka Allah saboda ja'ala ne shi kuma shi ma sulasi ne wannan ma Allahumma la'an kaka ce Allahumma il'an to duk waɗannan sai an je an koyi yadda ake yin larabci jama'a in ba haka ba sai a zo ana Allahumma aghfir lahu warhamhu wannan Hausa ake Allahumma aghfir lahu a Allahumma ighfir lahu wannan alif din kade shi ake yi domin an samu wani muharrak wani mai wasali kafin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk mun buga misalan irin waɗannan har turanci in ka ne akwai irin su haruffa ne waɗanda suke silent ne ba a son a ji su ba za ka ce honorable minister ba sai ka ce honorable minister wannan h din is silent ba a son a ji shi ka ce honorable ka buga sai ka ce honorable degree of honor an ba shi digirin girmamawa kaka ce of honor ka zama honor kai Allah ya shiryar da mu ثم كان يقول sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa idza faraga min alqunuti idan ya gama alqunutin sai ya ce Allahu akbar sai kuma ya kabbara fa yasjudu sai yayi sujuda wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi wa Ahmad da al-Imam Ahmad wa Sarraj da al-Imam Sarraj a cikin littafin shi al-Musnad a takarda ta 109 fuskar takarda ta daya wa Abu Ya'la da al-Imam Abu Ya'la fi musnadihi a cikin littafin shi al-Musnad bi sanadin jayyid da isnadi wanda yake mai nagarta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan ainihin ya ɗago daga ruku'u kamar da muka karanta a jiya ko ya ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu to ba sai kayi hamdan kafiran tayyiban barakan ba sai kawai a ci gaba da wannan addu'a wannan addu'ar da za a fare ta alqunuti a wannan lokaci ita ce za ta tsaya madadin hamdan kafiran tayyiban barakan fihi ko kuma mil as-samawati mil al-ardi da zaran liman ya ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai fara Allahumma ansuril busnata wal jazairi wa falastin Allahumma ansuril mujahidina fi afghanistan Allahumma khudh amrika wa rusiya wa faransa Allahumma azibhum Allahumma khudhum Allahumma shaddid wata'ataka alaihim Allahumma dammirhum Allahumma zalzilhum Allahumma anzil alaihim sa'iqatan minas sama Allahumma ansurna alaihim haka yau insha Allah kwarai da gaske sai an yi wa amerika da rasha ba ma ba mai cewa allah ya sauka musu da bala'i kwarai da gaske eh kafirai ya halatta ba za ka ce a to kafirai ne mai wasu musulunta a yanzu a yanzu zahiri ake amfani da shi yanzu sun yi kafirci sun yi zalunci ya kamata a yi musu addu'a daidai da wannan mugun aiki nasu saboda ga mutanen garin juhufa wanda mutanen garin juhufa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama maguzawa ne zazzabi da mashashara da ya yawa a garin Madina sai manzo Allah ya roki Allah Allah ka dauke mashasharan nan da zazzabin nan ka wurga shi ƙauyen juhufa kamar yanzu mu ce duk zazzabin nan Allah ya wurga shi wurin katafawa duk sanyin nan da ya taso Allah ya wurga shi wurin katafawa misali ya halatta a shar'anci manzo Allah ya ce yana kwanciya bacci sai ga wata tsohuwa ya mutsatsiya mai kai butsatsa haka ta tashi da gudu daga garin Madina ta je ta zauna a Juhufa sai ya ce Allah ya amshi addu'a shi kenan fasara mafarkin kenan hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari cikin kitabu ta'birur ru'ya babin fasarar mafarki kaza yana cikin sunna akwai ilimi kuma na fassarar mafarki sai ka san alkitabu wa sunna sannan kuma ka san ainihin ilmin nafsi psychology sannan ka kware game da ainihin wato sanin yaya sirrin fassarar mafarkin take ilimi ne shi ma mai zaman kanshi ku tashi ku yi ilimi kafin ku zama sarakuna kafin ku zama dagatai kafin ku zama shugabanni in ba haka ba wasu za su je siyo ilimin sai ku zo ku ce kuma yanzu wani ilimi ya fito na bokanci ma'ana fassarar mafarki ma nan gaba zai ku ce bokanci ne domin me mutum zai taso da matsalar shi yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi suna fassarar mafarki shi yasa yana cikin aqidar salaf al-imamu abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi al-ibana an usulid diyana yace muna ingantar da da yawa daga cikin mafarkayya kuma muna cewa ma har suna da fassarori amma kuma ta ba sa'ad da muke karatun wannan littafi al-ibana sai da na zo sai da muka yi wajen kasa biyar akan fassarar mafarki muka tsaya muka tattake mas'alar mas'ala ce wadda take jama'a tashi za a yi a yi karatu wannan addinin musulunci da ko gani Allah ya baiwa al'ummar duniya assignment Allah ya baiwa al'ummar duniya wani aiki wanda yake sai sun tashi sun yi bincike shekara ashirin da uku kaɗai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da addinin amma har yanzu sharhin addinin ake yi dan kasancewa manzan Allah akwai ilimi Allah ya hore mishi to bayan wannan kuma sai al-shaykh al-allamah al-muhaddis al-albani yace al-qunutu fil witri yin al-qunuti a sallar witri ma'ana sallar witri din nan da kake yi kamar yadda dama muka taba bayani shine in aka ce sallar witri ma'ana sallar da take raka'ar da ba ta da yar uwa kamar raka'a daya kai raka'a daya kai sallama ya tabbata a sunna ko kai raka'a uku babu zama ko kwaya daya na tahiya sai ka je ƙarshe sannan kai tahiya kai salati kai addu'a kai sallama wannan witiri ce raka'a uku gaba ɗayanta kar ka kamanta ta da magariba wato kar kai raka'a biyu ka ainihin wato tashi ka ci ko raka'a ɗaya ka zauna kaga te kama da magariba kar kai haka sai dai ka yi ukun gaba ɗayanta ba za ka yi zama a ko ina kai tahiya ba sai dai kawai a raka'a farko za ka yi zaman jilsatul istiraha raka'a ta biyu kuwa daga sujuda kawai sai ka miƙe kai tsaye tunda raka'a ce wadda take ba mara ba babu jilsatul istiraha kuma kar kai zaman tahiya ana in ka gama ukun ka sai kai sallama ko kai raka'a biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya da sallama ɗaya duk wanda kai daidai ne zaka iya raka'a goma sha ɗaya gaba ɗaya sai dai kai sallama kwaya ɗaya a ƙarshe sai a ce ka yi wutiri in ka so kuma ka karkasa kai bibi bibi so biyar sannan sai ka ainihin tashi kai raka'a ɗaya nan ma za a ce ka yi wutiri in ka so za ka iya ainihin kasa ta uku ka yi hudu kai sallama kai hudu kai sallama kai uku kai sallama kaga sha ɗaya kenan in ka zo za ka iya yin ainihin raka'a hudu gaba ɗaya yayin da kai hudu gaba ɗaya sai ka tashi kuma sai kai bakwai bakwai ɗin nan da kai su gaba ɗaya an haɗa kaga sallama biyu kenan hudu kayi musu sallama ɗaya bakwai kayi musu sallama ɗaya sha ɗaya kenan duk gashi nan ka je ka karanta littafin qiyamu ramadan na shi a shekul muhaddis al-albani to wannan witiri din ya halatta wani lokacin sai a yi mata alƙunuci wani lokacin kuma ba sai an yi alƙunuci ba wato sunna ce mustahabbiya وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الركعة في ركعة الوتر من ذا الله كسنتينا ين القنوت أتك الركعة توتري الشيخ الألباني يتي ابن نصر يروي توانا ابن نصر ينا دلتا في قيام الليل ينا دكما لتا في قيام رمضان والدار قطني دار قطني ما يروي توانا حديثي بسند صحيح ده إسنادي مي إنغنش تو الشيخ الألباني كنغا سيتي أحيانا wani lokacin ne annabi yake yin alkunuti a cikin raka'ar wutiri to a ƙasa sai ya ce wa inna ma qulna ahyanan abin da yasa muka ce ahyanan li anna sahabatan ladina rawawul witr lam yadhkuru al-qunuta fihi saboda sahabbai da dama da suka ruwaito witri ba su ambaci cewa annabi na yin alkunuti a ciki ba ma'ana sai wasu kaɗan ne aka samu suka ambata don haka sai albani ya ce wani lokacin ne kenan annabi yake domin kuwa falauka na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fa'aluhu da'iman da a ce tutur kullum annabi yana yin alkunuti a cikin wutiri la naqaluhu jami'an anhu da dukkanin sahabban da suka ruwaito wutiri sun ce annabi yana yi da alkunuti na'am yace ko da yake kam rawahu anhu a ubayy ibn ka'ab wahdahu an samu ubayy dan ka'ab shi kadai ya ruwaito cewa annabi yana yin ainihin alkunuti a wutiri fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyanan to sai wannan ya nuna cewa annabi yana yin wutiri wato kunuti din ne a wutiri wani lokacin dan haka fa fihi dalilun ala annahu ghairu wajibin wannan ya nuna kenan yin alkunuti a cikin sallar wutiri ba wajibi bane wa huwa madhhabu jumhurul ulama wannan shine mazhabin da yawancin malamai na fiqh ولهذا اعترف المحقق ابن الهمامي في فتح القدير dan haka aka samu wani babban malami wanda ake kiran shi da ibn al-humam al-hanafi a cikin littafin shi fathul qadir littafi ne sharhi ne na fiqhun hanafiya a cikin mujalladi na farko shafi na 306 da shafi na 359 da shafi na 360 wannan babban malami ya tabbatar ya furuci bi annal qawla bi wujubihi da'ifun yace cewa da wasu suka yi yin alquduti a cikin sallar witri wajibi ne yace wannan magana mai rauni ce ku duba wannan magana da yake gyara a kai fa magana ce a cikin mazhabin shi shi ba hanafi ne hanafiya ne kuma suka ce yin alkunuti a cikin sallar witri wajibi ne sai ya ce wannan magana ta malaman mazhabin su to kuskure ce mai rauni ce la yanhadu alaihi dalilun babu wani dalili da zai karfafe ta wa hadha min insafihi ash-shaykh al-allamah al-albani sai jinjina wannan malami yace wannan ya nuna adalci na wannan malami wa adami ta'assubihi da kuma rashin ta'asubancin shi wato goyon baya babu dalili shi yake nufi ta'asubanci ka ce tun da dai dan kungiya ta ko dan mazhaba ta ko dan dariƙa ta ko yaran mu ne ya faɗa daidai ne to shi yake kira ta'asubanci tare da cewa kaga ƴan mazhabin su ne suka faɗa amma sai ya ce ba daidai bane sai al-Sheikh al-Albani ya ce fa inna hadha alladhi rajjahahu huwa ala khilafi madhhabihi saboda wannan magana da wannan malami ya ainihin karkata akai cewa ba wajibi bane yin alkunuti a cikin witri to sa saba mazhabin shi amma kun ga da yake gaskiya ce sai ya tafi akai ko jama'a mun fahimci wannan to abin da ake so kenan jama'a Allah dama madaukakin sarki ce walakin kunu rabbaniyina abin da ake so ku malamai ku zama malamai masu tarbiyyar jama'a bima kuntum tuallimuna alkitaba da abin da kuke karantawa na littafi wa bima kuntum tadrusuna da kuma abubuwan da kuke karantawa ma'ana duk inda malami ya ga gaskiya ya yi kokarin tabbatar da wannan gaskiya shin wannan gaskiya ta dace da mazhabinsu ko bata dace ba a ƙasan nan fa muna da babban koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa rasulahu wal yawmal akhir jama'a mun fahimta duk wanda yake neman gaskiya to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya cancanta ya zame mishi abun koyi to haka duk malaman da suka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kamata su zame musu abeban koyi misali yanzu a kasar nan muna da babban malami a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi a nan kurkusa zan buga misali da matsaloli biyu waɗanda ya tabbatar da su kuma saɓanin mazhabin shi na malikiya ne tare da cewa shi malam yana furuci da cewa shi ba malike ne kuma shi yana fatawa ne a ƙarƙashin mazhabin malikiya amma lalle in ya ga gaskiya sai ya goyi bayanta to dama in dai haka za ka bi ba ana ka ka zama ba maliki ba ko ba shafi'i ko ba hanafi ko ba hanbali duk sanda kake tafiya a mazhabinka sai kaga amma ga sunna ta tabbata da sabanin mazhabi sai ka tabbatar da sunna kana nan a dan mazhabi ba kai ridda ba ko kaɗan misalin wannan shine ɗauki tafsirin malam a ƙarƙashin ayar da take cewa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah yace ya halicci jaki da doki da alfadari dan ku hau ku ado sai ce kuma nan gaba ma zai halicci wasu abubuwa waɗanda ba ku sani ba mala ya ce wasu sun ce wannan aya ta nuna kenan hikimar da ta sa Allah ya halicci doki da jaki da alfadari don a hau don haka sai suka ce to wannan ya nuna kenan bai halatta a ci naman doki ba sai mala Abubakar Mahmudu Gume ya ce a wannan magana ta saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halattar da cin naman doki dangane da jaki da alfadari ko manzon Allah ya hana to kaga wannan ya saba wa mazhabi yana nan cikin tafsirin Raddul Azhan mu muna tafsiri wata ran zamu zo kan matsala insha Allah hadisin farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar da aka yakin Khaybara sai ya ga sahabbai suna ta ainihin dahuwar nama yace wannan nama me ake dafawa aka ce jaki ne yace ku zubar wannan fa naman menene aka ce alfadari ne yace ku zubar wannan fa aka ce doki ne sai ya kyale su yana cikin sahihul bukhari wannan hadisin sa'annan ga kuma wani hadisin sahihi har wa yau yana cikin sahihul bukhari asma'u ta ce mun je madina taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato godiyar manzon Allah godiya ta macen doki ta ce ta kasa muka yanka ta kuma muka ci ta manzon Allah ce ma karewa aka ci ba ma ta wani shehi ba mun fahimci wannan da kyau eh to shi yasa in Allah ya ce halal kai ma ka ce halal ba a ce lallai ci ba abin da ake so duk abin da Allah ya halatta manzo Allah ya tabbatar da haka ka yadda haka ko da ɗabi'ar ka ta saba wa cin wannan abu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan ya saba wa mazhabin shi amma ya tabbatar da haka tunda gaskiya ta tabbatar to haka matsalar maniyi shin maniyi najasa ne ko ba najasa ba a cikin ainihin karatuttukan shi ana karatu ya tabbatar da cewa wasu malamai kan sun ce maniyi najasa ne saboda mafitar su ɗaya da fitsari saboda in ya fito sai an yi wanka yace duk wannan ba dalili bane yace maniyi ba najasa bane wannan magana ita ce daidai me yasa ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahihul bukhari da muslim a cikin ruwa muslim aisha ta ce idan manzon Allah suka kwanta ya tashi fita sallah sai ya zama rigar shi da akwai maniyi ta ce idan maniyin nan ainihin wato ɗanye ne sai ta sa ainihin abin da ruwa ta wanke idan kuma busasshe ne sai ta sa kumbatta sai ta kankare ma'ana in aka kankare ba rigar ta sha ba kenan ya tafi ya sallah ta ce kuma ya tafi sallah tana ganin alamar wurin haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan kuma malam ya ce idan da za ka ce mani na jasa ne ya ce wannan magana taka tana bayuwa ga wani haɗari wanda baka sani ba shine ma'ana duk sa'an da ka sadu da matarka to mani an tabbatar da cewa baya narkewa ya fita daga mahaifarta sai bayan kwana arba'in ko dai ya narke fita daga mahaifarta ko kuma ya narke tabbata ya zama jini daga nan ya zama ɗa'in Allah su to ma'ana duk sanda kuka sadu da matarka ka zuba mata mani ka zuba mata najasa kenan ba za ta yi sallah Allah ya karba ba sai bayan kwana arba'in ce to baki ya san abin da yake faɗi Allah ya shiryar da mu shi yasa jama'an an ga gaskiya a tabbatar gaskiya ita take tabbatar da girman wanda ya faɗe ta in ka bi gaskiya girman ka ba rabuwa sai dai ya kamu warai da gaskiya Allah ya shiryar da mu ba ku ganin warakatu bin nawfali babban malami ne wanda yake bin addinin kiristanci a lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama khadijatul kubra ta dauki annabi ta kai shi da warakatu ya je sai ya ce ya kai dana me kake gani ya siffanta mishi cewa gashi gashi sai ya ce ai wannan mala'ikan da ke zuwa wurin manya manyan annaba ne irin su annabi Musa sai ya ce ina ma a ce lokacin da zaka fara wa'azi ina nan da rai in agaza maka in taimake ka ina ma a ce sanda za a kore ka daga garin nan ina da raina yadda zan tsaya in taya ka gwagwarmaya sai manzo Allah ya gyara zama ya ce kura ta ma za a yi sai warakatu ya ce ai ba wanda ya zo da irin addinin da ka zo da shi sai an cutar da shi sai an kore shi daga garin ba a daɗe ba sai warakatu ya rasu sai wata ran manzo Allah yana zaune sai ji sahabbai suna gulmar warakatu suna zagin shi manzo Allah ya ce la tasubbu waraqa kada ku sake zagin waraka fa inni ra'aitu lahu baitan fil janna na ga yana da kankareren gida aljanna hadisi ne sahihi al-imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak to wannan warakatu kirista ne malami ne rafran faba amma da ya ga gaskiya sai sallama mata abin da ake so kenan sarki najashi sarkin kasar ethiopia habasha kirista ne shi ma da yan aikin annabi suka je da ya karanta wannan wasiƙa saboda girmama wannan annabi sallallahu alaihi wasallama tunda yana cikin addinin shi na al'adar shi na kiristanci da ya karanta wasiƙa sai da ya sauka ƙasa ya durƙusa mata ya ce na tabbatar da cewa wannan annabi manzon Allah ne domin mun karanta altafanmu sai ya kira 'yan aikin annabi ya sirri da su ya ce to amma idan na bayyana imani na za su kashe ni dan haka ku je ku gaya mai nayi imani da shi in lokacin sallah ya sai ya tashi kamar sarki zai shiga gida sai ya shiga ya je yayi sallar shi ran nan da ya rasu sai mala'ika jibril ya zo ya ce abokinka sarki na jashi ya rasu kuma a tsakanin mutane waɗanda suke kafirai za su yi mishi irin uh, burial ceremony irin nasu yadda kiristoci suke rufe mamaci dan haka ta, ka tashi kai mishi sallah manzo Allah ya tattara sahabbai aka tafi filin idi kamar gagawa a gaban shi aka ainihin yau wannan ainihin bawan Allah sallah ya sallama wa gaskiya kaga sai Allah ya tabbatar da shi har wasu suka rinka tsegumi cewa yanzu ma kuma dai sallar gawar kiristoci ma ake wa tunda ban san ya musulunta ba to ai Allah ya sani ya san abin da suke cewa kuma ya san wannan ya musulunta nan da nan sai ga aya ta sauka cewa wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaikum daga cikin yahuda da nasara akwai waɗanda suke imani da Allah suke imani da abin da aka saukar musu da abin da aka saukar muku khashi'ina lillahi suna masu kankan da kansu ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba a ba su yan kuɗi yan kaɗan su ɓoye maganar Allah akan najashi da makamantan shi ta sauka shi yasa ya jama'a musallama wa gaskiya girman ka sai tabbata limancin ka ya tabbata malanta ka ta tabbata wallahi idan ka ki sallama wa gaskiya sai komai naka ya kwance daga kanka tun daga rawanin malanta tun daga rawanin sarauta har tarbin malantarka ko qablar ruku'i kuma annabi yana sanya wannan alqunuti ne kafin ruku'u alqunuti wancan da muka gama magana na salloli biyar jama'a ana yin shi ne bayan an ɗago daga ruku'u alƙunuti kuma wannan na sallar wutiri ana yin shi ne kafin ruku'u wannan hadisi ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musannaf a cikin mujalladi na goma sha biyu takarda ta arba'in da ɗaya fuskar takarda ta ɗaya duk ne mana bayani wannan ya yi amfani da shi ne kafin a buga wa abu dauda wa nasa'i al-imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi haka nan nasa'i ya fitar da shi fi sunanul kubra a cikin littafin shi as-sunanul kubra ba wannan da ke hannunka mai mujalladi hudu ba wadda ke hannunka mujalladi hudu almujtaba kenan sunan sughra kenan ta nasa ina kawo tarihi akan matsala shine yasa kafin wato waraka takarda ta 218 daga fuskar takarda ta ɗaya zuwa fuskar takarda ta biyu wa ahmad da al-imam ahmad wa tabarani wal baihaqi wa ibn asakir duk waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi ibn asakir ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi tarihu dimashqa a cikin juz'i na ainihin hudu takarda ta ɗari biyu da arba'in da hudu a fuskar takarda ta biyu bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa akhraja minhu ibn manda malam ibn manda shi ma ya fitar da wani bangare na wannan hadisi fi tauhidi a cikin littafin shi kitabut tauhid na kawo bayani a karatuttukan baya akan wannan littafi kitabut tauhid a cikin takarda ta saba'in fuskar takarda ta biyu bangaren da ya fitar shine addu'a a faqat bangaren addu'ar kawai addu'a alkunuti wadda za mu zo mu samu anan bi sanadin akhar hasan da wani isnadin daban kyakkyawa wa huwa mukharrajun fil irwa'i al-shaykh al-allamah al-albani yace wannan ainihin wato hadisi yana nan shi albani ya fitar da shi a cikin littafin shi irwa'ul galil lamba hadisi na 426 zama mun fahimci wannan da kyau ko sai yace tanbihun da fadakarwa zadan nasa'i fi akhir al-qunut a cikin riwayar nasa'i sai aka samu ƙari da cewa wa sallallahu ala nabiyyil ummi a cikin riwayar nasa'i aka samu wannan ƙari na salati mun fahimta a lafazin alqunuti din na witri sai shi a shekul allamatul muhaddis albani sai ya ce wa isnaduha da'ifun isnadin wannan ƙari da aka ce akwai ƙarin salati ga annabi a ƙarshen addu'a alqunuti din nan na witri to mai rauni ne wa qad da'afa al-hafiz ibn hajr al-hafiz ibn hajr ya ce babban malami ibn hajirin ya raunana wannan ƙari wal qastalani da kuma qastalani ne littafin irshadus sari sharhin bukhari ne shi ma wa zarqani da kuma ash-shaykh zarqani ne sharhin muwatta wa ghairuhum da waɗansu manyan malaman duk sun ce wannan ƙari na wa sallallahu ala nabiyil ummi to mai rauni ne ولذلك الشيخ الألباني يقول دون هكا لم نريدها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات a wajen salati a wajen lafazin alkunuti din nan za ka ga ba mu kawo wannan ƙarin salati ba kamar yadda muke tafiya a ka'idar mu ta haɗa tsakanin ƙarin bayanai da ake samu na riwayoyi tunda wannan ƙarin riwayar ya zo da isnadi mai rauni ne don haka sai malam ya ga rashin dacewar ya kawo ya haɗa shi a cikin littafin shi sai ce wuqufan minna inda shartin al-madhkur yace saboda mu tsaya akan sharadin mu wanda muka ambata fi muqaddimatil kitab a farkon ainihin wannan littafi a farkon wannan littafi kun san albani ya ce duk wani hadisi wanda yake mai rauni to ba zai kawo shi a cikin sifatu salati din nan a sama ya hujja da shi ba ko to tunda wannan wa sallallahu ala nabiyil ummi ya zo da da isnadi mai rauni yace dan haka bai kawo shi ba wa qala al izz ibn abd salam الشيخ عز دان عبد السلام ya faɗi silfatawa a cikin littafin shi nan na fatawoyi mun yi bayani akan shi jiya a cikin ainihin wato takarda ta 66 a cikin ko kuma a cikin shafi na 66 a cikin juz'i na farko ko kuma kismi na farko kashi na farko sai sa amas nataini ko amas naini wa sittina wa tis'a wa tis'ami'a wa alif miladiya wato wanda aka buga a 1962 miladiya na da dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu a shekarar da aka buga wannan littafin kenan na fatawa ta shi izu dan abdulsalam din izu dan abdulsalam ya ce ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت yace salati ga manzon Allah a wajen alkunuti te bai inganta ba dan haka wala yan ba zai an yuza da ala salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shay'un to bai halatta kuwa a ƙara bai kamata a ƙara wani abu a kan sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da izzu dan abdussalam ya faɗi kenan ash-shaykh al-albani sai ya ce وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة yace wannan yana nuni ga cewa wannan babban malami izu dan abdulsalam bai yadda a yalwata wajen cewa akwai wata bid'a kyakkyawa ba kama ya fa'alu ba'dul mutaakhirin alqa'ilina biha kamar yadda aka samu wasu da suka zo daga baya baya suna cewa wai akwai bid'a kyakkyawa don fahimta to wannan kaga ya nuna bai halatta ba kenan to wannan shine abin da Sheikhul Allamatul Albani ya faɗa a farkon bugu na sifatus sala to da yake wannan malami lokacin da ya rubuta sifatus salati nan ba fa komawa ya ci gaba da bacci ba komawa ya ci gaba da bincike in ya gano gyara ya gyara da kanshi wannan ita ce sunnan malamai na ahlus sunna Imam Maliku a lokacin da ya rubuta muwaffa ta ninka yadda take a yanzu a hannunka ninki goma amma bai gushe yana rage ta ba yana rage ta don Imam Malik sai da ya shekara casa'in da biyar ko da shida a duniya to ya gama rubutun muwaɗa yana shekara wajen arba'in da wani abu don haka a wannan lokaci sai da ya ci rabin rayuwar shi kuma yana gyara ta yana yana rage wasu hadisai yana yana rage wasu hadisai kuma yana ƙara wasu har shi ne muwaɗa ta dawo yadda take a yanzu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine shi ma a shekul allamatul albani yana ne yana ci gaba da bincike yace summa sadraktu sannan sai na ci gyaran kaina da kaina na gyara wannan mas'ala fa qultu sai na ce قد ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب الناس كعب الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت يا تبتا cewa Ubayyu dan Ka'ab da yake yi wa mutane limanci a wajen sallar asham da watan azumi in ya gama yin alkunuti a ƙarshen alkunuti yana wa annabi salati ya tabbata shi Ubayyu yana yin haka amma bai ci daga annabi ba wa zalika fi ahadi Umar radiyallahu anhu wannan ku abu ya faru ne a zamanin sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda wato a zamanin sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya nada Ubayyu dan Ka'ab ya rinka wa maza limancin sallar tarawih ya ce mishi raka'a goma sha ɗaya Tamimu Niddari kuma aka nada shi shi kuma wa mata aka ce mata su taru a wani wuri ya rinka musulmanci aka ce ya ce mishi ka rinka yin raka'a goma sha ɗaya wannan asar yana nan a cikin muwaffa الإمام السيوطي da yazo sharhi cikin tanwir al-hawali sai ce kamar Umar ya ɗauko wannan hukunci ne daga ainihin hadisin Aisha da take cewa ko a azumi ko ba a azumi ba manzon Allah baya ƙari akan raka'a goma sha ɗaya kaga Umar ya dace da wannan sunna kenan to can gaba kuma in ka ƙara gaba sai kaga kuma Imam Malik ya ruwaito wasu zantutuka cewa a zamanin Umar wasu mutane sun kasance suna yin raka'a ashirin to wannan riwaya ba'isiya ce sanadan wa matinan wajen isnadinta bata inganta ba akwai inqita'i a cikinta a wajen kuma mataninta ta zama munkara dan ta saba ma abin da ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma abin da ya tabbata daga shi Umar din tunda anan an ce Umar ne ya ce su rinka yin raka'a goma sha ɗaya sai kuma aka ce a zamanin Umar wasu mutane suna yin raka'a ashirin kaga ba da umarnin Umar ba kenan to don haka al'imamul amir san'ani a cikin subulus salam ya ce yin raka'a ashirin da sallar tarawihi bid'a ne shi yasa karka roƙi cewa ai masallaci kaza a ne ai a ƙasa kaza a ne ai duk duniya a ne menene abin da annabi yake yi shine shirya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa an kuna yin tarawih raka'a goma sha ɗaya to sai ku ci gaba kuna yin tarawih raka'a sha uku sai ku daina ku dawo kuna yi sha ɗaya in kuna raka'a ashirin sai ku dawo kuna ainihin yin sha ɗaya ɗin nan shine abin da sunna ta tabbatar jama'a mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito wannan fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba hadisi na 1097 wa sabata misluhu misluhu an abi halimata معاذ معاذ الانصاري الذي كان يؤمهم ايضا في ahadihi an sami irin wannan ma ya tabbata daga wani ainihin wato sahabi mai suna baban halima mu'azu al-ansari shi ma ya kasance ne wa sahabbai limanci a zamanin sayyidina umar shi ma haka yake in ya zo yin alkunuti to yana ƙara da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rawahu isma'ilul qadi Ismailu al-Qadi shi ya ruwaito wannan a cikin littafin shi kenan fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan jama'a basu manta ba karatun baya da ya gabata na yi bayani akan wannan littafi a lamba hadisi na ɗari ɗaya da bakwai wa gairuhu da ainihin wato wasu daga cikin daga daga cikin malamai su ma sun ruwaito wannan don haka kun ga ada a Sheikhul Allamatul Albani ya ce ƙari akan salatin annabi din nan a wajen alkunuti ko yake bid'a ne yace to amma tun da sakamakon bincike daga baya ya nuna an samu sahabbai suna yi a zamanin Umar don haka sai yace fahiyar ziyadatun mashru'a to ƙari ne wanda yake shari'a za ta yarda da shi kenan li amali salaf biha saboda an samu wasu daga cikin magabata sun aikata haka fala yanbaghi itlaqul qawli bi itlaqul qawli bi anna hadhihi ziyada bid'a don haka yanzu bai kamata kuma a sake sakin harshe a ce ƙari akan salatin annabi din nan to bid'a bane ma'ana tunda ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi in sun gama alkunutin witiri din suna ainihin yin wa sallallahu ala nabiyil ummi mun fahimta ya tabbata su suna yi amma in an danganta magana zuwa ga annabi to bata tabbata ba sai malam ya ce to ba za a ce bid'a ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wallahu a'lam yace Allah shine yafi sani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa allama al-hasan ibn ali radiyallahu anhu an ya ƙula idza faraga min qira'atihi fil witri sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da jikan shi Al-Hasan dan Aliyu Allah ya ƙara mishi yarda annabi ya karantar da shi idan ya gama karatun sallah a witri to ga addu'ar da zai yi to jama'a kamar yadda na faɗa a kwanakin baya abinda sunna ta nuna kenan duk sahabi in ka ambaci sunan shi sai ka ce radiyallahu anhu tun daga kan ahlul baiti har waɗanda suke sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bid'a ce a bar mummunar a bar kyama ka zo kana cewa aliyu karramallahu wajhahu ko ka ce hasan ka ce alaihi salam ko fatima ka ce alaiha salam ko husaini ka ce alaihi salam shi yasa addinin musulunci lallai sai ka yi shi yadda yake ka karanta tafsirin ibnu kasirin a ƙarƙashin ayar da ke umarni da yin ainihin salati ga annabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ibn kasirin da ya zo matsalar ya tsaya ya tantance ta ya ce na daga cikin kurakurai da wasu malamai suka fada da za ka ji in sun zo faɗan sunan aliyu sai su ce karramallahu wajahu ya ce to wannan kam tare da cewa an samu wasu malamai na ahlus sunna suna yin haka kuskure ne ko fatima ka ji sun ce alaiha salamu ko aliyu su ce alaihi salamu duk sahabi sai ka ce radiyallahu anhu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko haka ad-doktor sheikh Abdullahi ibn Umar ibn Sulaiman wani babban malami da ya ta hakikin littafin ainihin ash-shari'a na al-Imam al-Ajurri shi ma haka ya faɗa malamai sun tabbatar da cewa dai bai halatta wani sahabi ka ware shi da wata irin addu'a daban dan ka nuna kasaita shi akan sauran ba bai halatta ba kowanne ka tsaya akan haka radiyallahu anhu jama'a mun fahimci wannan to ga addu'a da annabi ya karantar da jikan shi ita ce Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت wannan ainihin hadisi shi kuma gashi a ƙasa sai ya ce hadihi ziyada wannan ƙarin da aka samu ɗin nan an fahimta wannan da ya ce wala ya izzu man adaita kun ga ya kewaye shi a cikin ƙausi sai ya ce sabitatun fil hadisi ya tabbata a cikin hadisin كما قال الحافظ في التلخيص كما يبدأ الإمام ابن حجر يفدي أشكل تافنش التلخيص وحققت ذلك في الأصل الشيخ الألامة الألباني يتشيني كما نتبت دهك أصل للتافن دنكي تخريج صفة الصلاة ناشاين بياني أكان أبن ديكي نكي أهك wa fata zalika an-nawawi al-imam an-nawawi ko wannan al'amari sai ya kubuce mishi fasarraha rahimahullahu fi rawdati talibina al-imam an-nawawi Allah ya ji kanshi a cikin littafin shi mai suna rawdati talibina a cikin juz'in farko shafi na 253 taba al-maktab al-islami wanda al-maktab al-islami suka buga sai ya ce anna ha ziyadatun min al-ulama malamai ne suka yi wannan ƙari imam an-nawawi shi bai samu wannan riwaya daga annabi don haka sai ke ga malamai ne suka ƙara wala ya izu man adaita din mun fahimta misal ziyadatihim yace kamar yadda dai malamai suka ƙara falakal hamdu alama qabaita kun san za ku ji suna yin haka godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata gare ka ya Allah akan hukuncin da kai astaghfiruka wa atubu ilaika ina roƙon gafararka ina tuba gare ka wa min al-gharibi ash-shaykh al-allamah al-albani yace abin mamaki annahu qala ba'da zalika bi suturin bayan yan sadarori kaɗan sai kuma nawu yace wattafaqu ala taghlit al-qadi abi tayyib fi inkari malamai duk baki ɗaya sun haɗu akan nuna kuskuren al-qadi abi tayyib game da ainihin inkarin da ya akan la ya izzu man adaita ku dubi yayi magana da warwara nawawi ya ce wannan wala ya izu man adaita din nan to ba a hadisi ta zo ba malamai ne suka ƙara to sai aka samu wani ainihin malami alqadi abu tayyib shi ma sai ya musunta sai kuma nawawi ya ce malamai sun haɗu akan cewa yayi kuskure da ya musunta kuma shi ma nawawi yayi musunta sai ya ce wa qad ja'at fi riwayatil baihaqi bayan gashi ta zo a cikin riwayar baihaqi inji nawawi kenan to dama haka al'amarin yake li kulli jawadin kabwa duk kwarewan malami wani lokacin sai ka samu yayi tuntuban harshe dan haka ko tuntuban harshe ko tuntuban alkalami dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta babban littafi ainihin mai suna Raf'ul Malani anil a'immatil a'lam yace dauke zargi daga manyan malamai waɗannan manyan malamai ba a zargin su jama'a mun fahimci wannan idan babban malami ya kuskure ba za a zarge shi ba saboda me saboda kokarin gyara yake yi sai kuskure ya faru amma idan kai kawai dan ataba ne haka siddan kai ganganci kai alkafura ka shiga kogin ilimi to duk abin da ka faɗa akai malamai za su tasa ka a gaba su fata fata da kai saboda me baka cancanci ka shiga wannan matsala ba sai ka shigar da kanka wallahu a'lamu Allah shi yafi sanin daidai tabarakta rabbana wa ta'alaita albarkarka tana da yawa ya ubangijin mu haka ɗaukakarka tana da yawa la manja minka illa ilaika wato babu wata mafaka daga gare ka sai dai gare ka din mun fahimci wannan wannan hadisi ibn khuzaima ya ruwaito shi a cikin juz'in farko takarda ta 119 fuska ta biyu wa kaza ibn abi shayba haka nan ibn abi shayba shi ma fitar da wannan hadisi wa man zukira ma'ahu fi takhrij alladhi qablahu da ibn abi shayba da malaman da aka ambata a cikin takhrijin wancan hadisi wanda ya gabata suwa kenan kama al-imamu abu dauda da nasa'i da bayhaqi da ahmad da tabarani da ibn asakir da ibn manda duk sun ainihin ruwaito ta jama'a mun fahimci wannan fassarar ta shine اللهم هدنا في من هديت اللهم اهدني في من هديت Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar ma'ana ka saka ni cikin shiryayyu wa atini fi man afaita Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka baiwa lafiya wa tawallani fi man tawallaita Allah ka jibinci al'amari na ka yarda da ni ka sa min hannu ka yi min gamdakatar ka yi min alam na sharaha duk wannan zai ɗauki fasara haka da Hausa cikin waɗanda ka amince da su kai musu gamdakatar wa barik li fi ma a'taita Allah ka sanya min albarka cikin abin da ka bani jama'a kun ji abin da ake nema kenan abin da kake da shi komai kankanta shin Allah ya saka maka albarka sai ka ga al'amarin ka ya haɓaka dukiya ce sarauta ce ilimi ne jagoranci ne komai albarka kake so sannan wakini sharra ma qabaita Allah ka ƙetarar da ni sharrin abin da ka hukunta abinda wannan magana take nufi shine ta iya yiwa akwai wata kaddara da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara maka wannan kaddara lallai sai ta hau kanka misali sai ka yi haɗarin mota tabbas Allah ya kaddara maka haka to yanzu tunda abin ya zama kaddara kaga ba zai yiwu a share ba kenan to sai ka roki Allah ya ƙetarar da kai sharrin da ke cikin wannan kaddara ta iya yiwa idan ka faɗi din zaka ainihin kai to sai ka roki Allah ya ƙetarar da kai sharrin wannan haɗarin kaga sai hadarin ya tabbata kaga kaddara Allah ta tabbata kenan amma sai ka tashi ka kaba hulaka ka tafi kaga Allah ya kitar da kai sharrin abin da ya kaddara kenan mun fahimta don baka roƙon Allah ya kiyaye ka daga kaddara misali mutuwa ai kaddara ce Allah ya kaddara maka to ba za ka ce Allah ya kiyaye ka daga ita ba sai dai Allah ya raba ka da sharrin ita mutuwa ka zo mutuwa ka gaza cika da kalmar shahada misali to zai ka roki Allah Allah ya kitar da kai wannan sharadin fa innaka domin kai Allah ta kabi kai ne kake hukunci wala yuqda alayka ba a hukunci a kanka wa inna gashi nan qur'ani ya tabbatar da wannan ko la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna ba a tambayar Allah me yasa yi kaza amma bayan haka kowa sai an tambaye shi tun daga kan annabawa har kan fasinjojin shi wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin haka Allah yace manzanni sai an tambaye su haka waɗanda aka aika wa manzannin ranar alkiyama kuma in aka tambaye su a ce ma za ujibtu da kuka je kuka yi wa'azi ne aka ce da ku dan ka san alkiyama wurin sarauta ce ka tafariyar sarauta babu annabin da ya isa ya ce ma ga abin da aka ce da mu ce ai Allah kai ka san abin da aka ce da mu kai ka san gaibu Allah ya san duk gwagwarmaya abubuwan da aka ce musu wa innahu la yadhillu man walaita ya Allah duk wanda ka jibinci al'amarin shi baya kaskanta duk wanda Allah ya sa mishi hannu wallahi duk gaba ɗayan kun ɗauke mishi hannu Allah ya yarda da shi duk wanda Allah ya rungume shi duk in kun yi mishi tawaye Allah ya riga ya runguma abin shi shi yasa abin da ake so duk al'amarin da kaga Allah ya sa wani hannu akai ka sallama in ba haka ba dan abin da ke hannunka sai ka rasa kuma ka tashi bukatar ka bata biya ba wala ya izzu man adaita wanda kuma dukka dan kwafar da shi to baya ɗaukaka duk wanda Allah ya durƙusar da shi ƙasa babu wanda zai iya tayar da shi tabarakta rabbana wa ta'alaita ya Allah ubangiji mu albarkarka tana da yawa haka ɗaukakarka la manja minka illa ilaika babu mafaka daga gare ka idan Allah ya nufi ya kama ka ba inda baka gudu sai dai zuwa gawa sai dai zuwa wurin Allah din mun fahimci wannan da kyau ko to wannan addu'a annabi ya karantar da jikan shi Hassan don haka karka ƙara komai a ciki kuma karka canza sai dai inda wasu malamai suka kawo rangwame kamar yadda al'imamin nawawi ya faɗi a cikin al'azkar ya ce idan kai ne limami a cikin kamar sallar witiri ya zama a bayyana za ka yi to babu laifi wannan bamiri na mufradi ka koma da shi na jam'i madadin allahumma hadini babu laifi sai ka ce allahumma hadina domin kai ya zama mamu su ne ta maka amin kai kadai kana cewa allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar a to mu kuma faliman sai ka ce a to sai ka ce Allahumma hadina mun fahimta aka ce babu laifi akan haka amma kuma na daga cikin kurakurai da mutane suke yi alƙunuti a cikin salawatul khams na nazila ya zama kaga suna karanta wannan Muhammad Siddiq al-Maishawi a cikin littafin shi Akhfaul Musallin yace kuskure ne idan mas'ala ta samu a cikin salloli biyar to sai ai alƙunuti dangane da wannan mas'ala wannan kuwa alƙunuti ne na witiri idan bukata ta kama kuma kada a ƙara wani abu a ciki kada kuma a rage jama'a mun fahimci wannan a sheikh bakar abu zaidin yana da littafi ɗan ƙarami wanda ya sa mishi du'a'ul kunuti addu'ar alkunuti akwai abubuwan da yake mutane da dama su ne bai inganta ba don haka sai a tsaya akan abin da ya tabbata sannan magana ta gaba kafin mu fita babin alkunuti din nan jama'a ita ce magana da na fara yi nan magana dangane da alkunuti a sallar asuba akwai hadisi sahihi wanda ya zo cikin musnad na imamu ahmad da ainihin abu dauda da turmizi da nasa'i da ibnu maja wani tabi'i ya tambayi mahaifin shi cewa ya babana ka zauna tare da annabi a madina da abubakar da umar da usman duk a madina kuma a nan garin kufa a iraki ka zauna da aliyu shin sun kasance a sallar asuba kullum suna yin alkunuti sai wannan uba sahabi ne sai ce ya ɗana ayyin alkunuti a sallar asuba bid'a ne shi yasa yin alkunuti a cikin sallar asuba din nan kullum bid'a ne menene dalilin su waɗannan malamai da suka ce mustahabbi ne a rinka yi ko kuma shafi'iya da suka ce sunna ce hadisin Anas wanda aka ce wai annabi yana yin alkunuti kullum a sallar asuba har ya mutu wannan hadisi mun yi bayani cewa hadisi ne munkari saboda akwai wanda ya ruwaito shi Abu Ja'far mutum ne wanda yake matruki malaman hadisi sun yi watsi da shi dan haka bai halatta a yi alkunuti din nan a cikin sallar asuba kullum ba idan bukata ta kama sai dai a rinka yi dukkanin salloli jama'a kuma bayan dagowa daga ruku'u kuma a bayyane mamu kuma suna yin amin hatta a sallar azhar da la'asar sallolin da ake boye karatu abinda sunna ta nuna kenan to yanzu inda matsala take shine akwai limamai waɗanda suke yan tauri sun taurare sun zama wa sunna dala da gauran dutse sun zama wa bid'a kuma ta zama musu atafa ma'ana an yi musu nasihar duniyan nan game da wannan alkunuti ba shari'a bane sun ce su dai a bassu tunda dai malaman fikihu sun tabbatar su sun yadda da malaman fikihu to wai ce bai yadda da malaman fikihu ba yaushe za ku yi mutane barazana mu da saboda yadda da malaman fiqh ma yana cikin aqidan mu karanta cikin al-aqidatu tahawiyya mana kaga abin da al-imam tahawi ya faɗi dangane da aqidan mu yace yana cikin aqidar mu cewa malaman hadisi malaman fiqh malaman kirki ne malaman alheri ne duk inda suka yi daidai sai mu yabe su duk inda suka yi kuskure sai mu aje kuskuren su amma cewa malamai ba sa kuskure to wannan aƙida ce ta 'yan shi'a shi'a ne suke cewa malaman su ma'asumai ne da limaman su saboda haka ya jama'ar musulmi wannan matsala kun ji asalin ta wannan hadisi da bai inganta ba don haka al-imamu dara kutun ya ruwaito hadisi da asari da isnadi jayyid in baka da sunan dara kutun karanta ne al-awtar aka zo aka tambaya anas sun yana da rai cewa wai kai kace annabi yana yin alkunuti a cikin sallah asuba kullum sai yace kazabu yace ƙarya suka yi mini sun yi kuskure ni ban faɗa ba to tun a zamanin shi ya tabbatar da cewa ba haka abin yake ba yaushe ne kuma za a ci gaba da dogewa akan wannan magana to irin waɗannan limamai sun ƙi daina yin alkunuti nan a sallar asuba fitur kullum suna yi to kullum yan uwa ahlus sunna salafiyya suna kawo cewa shin za a bi su sallah shin za a bi su sallah waɗannan bin su sallah kullum ya danganta a ƙarƙashin bayanin da muke yi cewa in ya zama akwai limamai waɗanda ba sa irin wannan taurin kai ba sa irin waɗannan bidi'o'i ba sa irin wannan son zuciya sai a je abu waɗancan limamai waɗanda suke bin sunna ba sa bin bid'a ba sa bin son zuciya in ko ya zama waɗannan limamai su ne limamanmu tun da dai sun yarda da aƙidar mu ta musulunci ta ahlus sunna matsala ce aka samu taurin kai ya shige su ko kuma makamancin haka sai mu ce yana cikin kuma sunna da aƙidar mu cewa za mu bi su sallah dan haka zaka ga cewa duk cikin aƙida aqidatu fahawiyya aƙida ta ainihin al-imamu abul hasan al-ash'ari al-ibana sai ka ji an ce ana bin irin waɗannan limaman sallah tunda ba su ɗauko wata aƙida ta kafirci ba abin da ake so shine duk sanda za ku naɗa liman ku dubi limamin da ya karatu ya dace a naɗa wanda kuma yake sallamawa yake karɓan gaskiya to amma in ya zama wannan limami ya riga an naɗa shi tuntuni yana tare da mu a wajen aƙida to sai waye gari kuma mai taurin kai ne ko kuma mai rashin jin nasiha ko mai son zuciya sai mu ce to yana cikin sunna ba za mu yi tawaye ga wannan limami ba ba za mu ainihin tumɓuke shi a tashin hankali ba za mu ci gaba da bin shi sallah saboda isharar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi yace yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhfa'u falakum wa alaihim yace za a samu limamai nan gaba za su zo su ne muku sallah in sun dace sallar ku tayi sallar su tayi idan sun saka son zuciya shine ma'ana khata ka je ka duba fatuhul bari haka ibnu hajar ya fassara fa in akhfa'u yace ai in suka sanya son zuciya ga gaskiya kiri da muzu sai suka kibi sai annabi ya ce falakum sallar ku tayi ku wa lahum laifin son zuciyan su kuma yana kansu wa alaihim laifin yana kansu dan haka ko ga sai a ce a to sun ce kaza da muke a masallacin mu ba kyau kuma ya suka zo masallacin ai dan mu nuna muku mu ba khawarijawa bane dan mu nuna muku mu salafiya ne muna bin tafarkin annabi da sahabbai ne inda khawarijawa ne dan abu kadan liman yayi sai ayi irin yadda ku kuke yi dan abu kadan zaka ga idan liman yayi su sai kaga sun dawo jawo shi baya dawo nan arni dan abu kadan sai su ce mishi arni wannan khawarijanci ne ya saba ma aqida ahlus sunna wal jamaa alhamdulillah tunda muna bin aqida ahli sunna wal jama'a matukar baka kafircewa abin da yake sananne ne tabbatacce a cikin addinin musulunci na aqida ba ba mu ce ba a bi ka sallah ba dan yan waɗannan bidiyo'i duk su ne Imam al-Bukhari shi yasa kullum malam yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi Imam al-Bukhari sai da ya kawo babu yace babu imamatul maftun wal mubtadi yace babin da ke bayani akan bin fitinanne wanda ya shiga cikin fitina ina ma'anan wanda ya shiga cikin fitina ya shiga cikin fitina ta son zuciya ko kuma ya saka bid'a a cikin harkokin shi Imam al-Bukhari ya kawo asari daga Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman yana tsaye yana khutuba a masallaci aka je aka haɗo baki daga Masar daga Sham aka tattaro 'yan iska suka zo suka yi mishi wurgi suka jajjefe shi da dutse ya faɗo sumanne yana faɗowa sumanne suka janye shi gefe guda suka tura limamin su ya wuce a masallacin annabi fa ya wuce musulmanci aka janya abubakar aka yi cikin gida da shi sayyidina usman da ya farfado sai aka ce yan labai sun kuma kwace masallaci sun nada limamin su za mu bi su sallah ya ce ku je ku bi su sallah yanzu saboda Allah in ba dan salafiyanci ba yaushe za a yi haka a ce kai liman an wurge ka ka sume da kyar ka farfado a ce gabata malam ya halatta a bi su sallah ha ba wanda ya ce ma sai a ce kai ma arne ne da haka ma za a yi mishi karin kumallo shi kanshi amma da yake suna tsoron Allah akan son zuciya suna fifita tsoron Allah sai ce aje a bi su sallah sayyidina Usman din nan yana da wani limami wanda yakan yi musulmancin sallah asuba sai zama ya riga ya zama shine liman ya za a in aka cire shi mai wa yana da magoya baya sai ya tashin hankali musulmi kuma matukar ahlus sunna mu kullum muna fifita zaman lafiya akan tashin hankali saboda haka sayyidina Usman aka yi sallah asuba wata rana ashe nan nan liman ya sha giya giya ba ta sake shi ba da daddare har asuba sai ya raka'a hudu da ya raka'a hudu ya sallama da ya sallama sai waye ya ce ko in kara muku ne suka ce ai dabata malam ai dama tun da muka fara falla cikin ƙari miki ma zunna fi ziyada munzu an asbahana tun da aka waye gari ƙari ai ake ciki raka'a hudu sallah asuba sai na Usman ya kwantar da shi aka mishi bulala akan shan giya kuma kashe gari shi ya ci gaba da limanci karanta littafin fiqh sunna mujalladin farko gani shi yasa ya jama'ar musulmi dan abu kadan don Allah kar mu raba kan al'ummar mu ka rinka daurewa don Allah amma ya zama dan abu kadan yanzu in ba dan waɗannan mutane sun kama hanyar khawarijanci ba yanzu mu ba mu taba cewa kada abi su sallah ba amma sai su ce mu wai tunda muna jilsatul isra kada abi mu sallah wai kada abi mu sallah jilsatul israha ma'ana duk malaman fiqh kun saba musu kenan saboda duk malaman fiqh suna cewa dan sabanin mazhaba ba zai hana abuwa na sallah ba to in an ce ma a mazhabance yanzu ma a aji hadisi in an ce a mazhabance sai a ce to jilfatul istiraha din nan mazhabin shafi'iyya ce da hanabila hanafiya ne da malikiya ba su ɗauke ta ba to shikenan yanzu wanda yake shafi'iyya ka duba muktasar ka duba iziya suka ce za a bi shi sallah to amma su sai suka ce kada a bi sallah wai tunda mutum na jilfatul istiraha yana kari a sallah kenan kada a fiqhun shi yasa nake gaya muku waɗannan mutane ba su karatun fiqhun ba ma wallahi barazana suke muku da za a zo a buɗe muktasar din juye ban ta ba zai karantu ba balle ya fassaru shi yasa barazana ce kawai sai ai su ba sa aiki da fiqhu zaunar da shi kace wai me fiqhu ne kai za ka yi mutane barazana menene fiqhu fiqhu duk gaba ɗayan fiqhu malikiya shine muktasar a tsaya akan muktasar tukuna ko ka kai kai ahlari ne fiqhu a wurinka ka fara malamin ka ya mutu ko kuma ka gudu zama mun fahimci wannan da kyau saboda haka ku ji tsoron Allah kar ku raba kan musulmi a dan dan abin da bai kai ya ka ba ku yi hakuri ka daure kai ma hakuri ake da kai kai ma ka yi hakuri da wani amma ka ce kai duk wanda ya saba maka fatawa matsala ta fiqhu kawai yar kadan sai ka ce wai kada bi shi sallah wai ni ina ganin ma ba musulmi bane kaiwa man anta ayyuka bin anta wannan alkali ne kai